الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وصف الباقي على زالت الأولى راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابين وتابيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شانا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدابي فريد الدهري على الإطلاقي هاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلادي وارض الله تعالى عن كل من يتعلق بهذه لأهل الليل من أهلكت الدنيا إلى انتهاء يا إمة شيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na 227 wasaltu na tambaye shehu tijjani rabdillahu ta'ala anhu an zakati akan zakka muna magana ne akan talil su'alat min min alfiqihi iza dalaba al'amiru an zakati iza dalaba al'amiru idan sarki ya nema a bashi zaka hal to dalahu amla za a bashi ko kuma za a hana an tambaye shaujani haka fa'aja ba radiyallahu anhu bi qawli shaujani ya fada ya amsa in kana sahibu ya amunu min sharri al'amiri idan shi mai ba da zakan ya amince sarkin ba zai mar komai ba la yuriha lahu ba zai ba shi ba wai kana la yamunu min sharrihi amma yana tsoron sharrinsa yuriha lahu zai ba shi wallahu hasibu Allah zai masa sakamako wal muzakki in hasalat lahu mushaqqatun mai zakan in ya samu wani tsanani fai jala yawmin ma'ayyanan sai sanya rana ya ayyana fi sanatin a cikin shekara ya karji fiya zakatu don ya fitar da zakarsa alajami ma bihi ya tara ya fitar da duk abin da ke hannun samin urudi na daga uruda wadiyunu da bashi wannabin da kuma farin kuɗi wa gairihi da waninsa duk zai iya cirewa amma zai faɗi ranar da zai cire wa ma sarfin zahabi bilfin dati amma juya zinari da azufa wa hasala na ƙasun sai aka samu tawaya fannakasu lazimin lahu fi zam zimmati in ya zamo bai ba da abin da ake nufi ba to sai an cika fainan lala ya kuzu illa kamilan domin ubangiji ba ya karban zaka sai cikakke idan aka ba da zaka na dukiya aka fitar da zaka yanzu miliyan biyu ne da wani abu zakan idan aka cire zakan ta duniya ta kai na fara cire zaka a dubu casa'in shi ne na farko na shi ne kuma ban sani ko shi ne na ƙarshe amma dai ni zakan da na cire a dubu casa'in na cire a wannan lokacin to nisabin kenan kuma dubu casa'in yanzu ga shi miliyan biyu da shi ne zaka nisa da zaka to idan ka zo cire zaka in ka fitar da zakan misali mu ce miliyan biyu kaga dubu hamsin kenan saboda miliyan daya dubu ishirin da biyar miliyan daya ma dubu ishirin da biyar ne kaga zai zama dubu hamsin kenan a yanzu to in ka cire dubu arba'in da tara bai yiwu ba sai ka cika goma in kuma ka bayar kana ganin an sha an ci banza to wannan naira goma sai ya ja maka bala'in da ba za ka iya ba saboda ba ba Allah yana yin abunsa ne don ya ce an ya kuna nisaban kamilan nisabin ya cika mulkan kamilan ya zamo mulkinka ne haulan kamilan ya zamo shekara ya cika kagadi duk ya faɗa maka sharadi saboda haka ka cire ka bayar idan ka rage to sai ka saurari yadda kuma Allah zai kwararo cikin dukiyanka eh gara ma ka yi ƙari da ka rage eh amma ka rage wa Allah tashin hankali sannan idan mutum ya zo wajen ba da zaka idan mutum ya cire zakan ya zo ba da zakan sai ka baya da zakan kafin lokacin ya yi kyau amma in ka jinkirta da kwana ɗaya kai ka ba da zakan kafin lokacin ya yi amma in ka jinkirta da kwana ɗaya sai aka sace uwar kudin sai zakan ba halin ka ci ba naka ba ne na masu shi ne to eh isami dole ka bayar kana ji kana gani ko da gobara ne ya ci kudin to wannan wanda ka cire sai ya zamo ya tsira karkance za ka rige ko ka ci ka cancanci ka ci zakan a lokacin ƙarya kake kayan mutane saboda ai ubangiji ya fada ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ai ba dabararka ba ne ba ƙarfinka ba ne ba iyawanka ba ne Allah ya riƙe maka dukiyan min fadali wala tasibanna allazina wala tasibanna allazina yafhaluna bima atahumullahu min fadali huwa khairan lahu bal sai sai huwa sharran lahu sai dawakuna ma bahilu bihi yawmal qiyamati walillahi mirasu samawati wal ardi to kaga illa kamilan kenan wa qasala shaykhana radiyallahu anhu sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam shautu jani ya tambaye sayyidul wujudi bi qawlihi ya ce masa ma taqulu fi man yudaz zakatal muluk me za ka ce ya rasulallahi ga mutumin da yake ba da zakka a hannun masu mulki faga Allah sallallahu alaihi sallama sai maza Allah ce ana amartun bi da'atihim ni na umarce shi ni na umarce shi ni na umarci mai ba da zakkan da bin su au kama kala alaihi salatu wasalam ko kuma abin da yake kaman haka mazala ya ce fakuntu lau sai na ce masa mimma ma'anawo famman kana ya ƙadiru alaman ya hamin hum wanda yake da ikon in ya hana ba za su cutar da shi ba wala ya kafin min sharrihim baya tsoron za su kore shi a gari baya tsoron za su haɗa shi da bala'i in suka nemi zakar wa adahun lamu ala hazal hali ya ba su a wannan halin faƙala sallallahu alaihi wasallam ya ce man fa'ala zalika wanda ya yi haka faman kana ya kadiru alaman iya in an umarta amma in an nema su ba su daga cikin haƙƙin karban zakka in an nema aka ba su saboda tsoron tsoron za su cutar da kai fa alaihi lanatullahi Allah ya tsinewa wanda ya karba wa amma sarfa zakati lil ashrafi amma ba da zakka ga masu daraja fala tahillu lahum ala ayyati halin kanu bai halatta gare su ba ala ayyati halin illa an tahulla lahul maitatu sai dai in abubuwan da yake hukuncin halitta abin mutumin da yake abin da aka halatta maka wanda da baya kanka amma abin ya same ka fa inda fa ilaihim in ka basu faifi izimati ya zamo in ka bayar illan ta halalahumul maitatu sai dai ka halatta musu abin da yake mushi bai yiwu ba kenan fa inda fa ilaihim in ka basu faifi zimmati la tujzihu bata isa bata isa ba in ka ba da zakan bai ka bai yiwu ba wala tusqadu an kun ba a sayar ba a sarayar maka ka ba da wannan dan ai ubangiji ya fada inna masadaqatu lil fuqara'i wal musakina wal amilina alayha wal wal mu'allafati qulubihim wa bir riqabi wa duk ofi sabilillahi duk zaka ga sun fi takwas aka ce saboda haka ba ce a ba wa sharafu ba masu shi yawa in ka bayar bai halatta ba in ka bayar yana kanka ka ba da kyautan kuɗi ne amma bashin Allah ne sai ka biya eh liqauli ilayhi salatu wassalam ala inna sadaqata shi sadaqa la tahillu bata halatta ba li muhammadin wala li ahli baitihi ba a ba wa ɗajen gani manzalar sallar salama a sharafu nan sharifai alibaitar rasul ba ba su zaka bai halatta wa alibaitar rasulai ba wala ne alibaiti ko alibaitar rasulai shi ne ba na sharafu masu kudi ba ba ba su su hadaya ce ake ba su wa ma ƙaunar man ƙala amma magana wanda ya ce inna zakatar ta juzu lil asharafi zakka ta halatta a bawa sharifai illa an ta kuna lahum arzakan min albaitul mali sai dai in akwai dukiyar da ake ba su na albaitul mali fata harimu alayhin to a wannan lokacin ya haramta a gare su saboda bitul mali sai akwai dukiyar da ake ba su aljawab shehu tijani ce to gabsa innahu la yasihu hadha tawjih wannan abin da aka faɗan bai yi ba wa ƙa'iluhu wanda ya faɗi haka lamari fatalobin usuli bai san usul fiƙi ba bal allazi hurimat sadakatun alayhim liajali wanda aka haramta sadaka a kansa liajali ga ajalinsa ko shiddatu qurbihim min Allah saboda tsananin kusancin sharifai da manzon Allah wa ulwa mansibi indahu da ɗaukakan matsayinsu a wajen Allah wa zakatu shi kuma zakka a wasu akula harki datti ne na mutane ya taɗa haro na biya ka gani ai ana fitar da zakka ne tsarkin dukiya to a bawa kuma alibaitar rasulu bai halatta ba famar ya lahum wanda ya da a gare su an yi takazzaru waya taladahu bi awsai hadiki wanda ya da masu zai ba su kazanta da ya dama musu da munanan ɗabi'a wa hazal wasfu wannan sifa qa'imun ila yawmiddin siffan da aka yi musu إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت دليل كنا an riga tsarkake su an hana su ci to wannan kuma ausahun ne ausahun taladuhun ausahun halki ne datti ne na dukiya a cire kuma a ba su bayan Allah ya tsarkake su bai ba wala hujjatar liman ya kulu bi halil asharafi babu wani dalili ga mutumin da zai ce a bawa sharifai gado zakka bi wajen min laujoyi wannan shi ne amsar shehu tijjani da dambaru za a dambaru idan wani ma kana bashi maka bashi ba kunkulla gaba kenan nan tashin hankali kuwa wani kuma sai ya jefe arzikin ma sosai sosai to kaga kuma ina mai yuridu an yi zifa a nukun morajinsa kuma ga abin da aka ce in akwai dukiya wanda ake ba wa ahalar baiti wasu yadda suka amsa kenan shehu tijjani kuma ya ce ba su san usulu ba a koma usulu saboda usulun shi ne ina ma yuridu an yi zifa a nukun morajinsa nasi ne tun da nassin ƙurani ne babu wani dabara da za ka yi ha Allah ke yi wasu altuburar jilawa na anu ƙaunin an tambayi shautu ya ne maniji ta hada wa saba falawa jira ne wanda ya ji tihadi ya dace yana da lada biyu umarni ta hada wa ahda wanda ya ji tihadi ya kuskure falawa ajarun wahidin shi ijtihadi ijtihadi ba faduwa eh ba faduwa in kai ka dace kana da lada biyu in kai kai kuskure kana da lada daya saboda kai ka shiga kai volunteer ka bawo kan ka bawo Allah kanka ne volunteer ka gwada dan kana neman mafita to ba za a ce an hana ka komai ba ba maganan ka yi zunubi ba babu zunubi cikin aikin eh Allah ya taimake mu faja barzilahun bi qauli shauja ne amsa al-kalam ala ikhtilafil mujtahidin zancen an yi magana ne ala ikhtilafil mujtahidin ga ikhtilafin mujtahidai radiyallahu anhu fi qaulihim man da wa saba wanda ya ce har ya dace falawa jarani yana da lada biyu ومن اجتهد واخطا wanda ya ijtihadi ya kuskure walau ajrun wahid yana da lada daya wa indahum a wajen su annal musiba wahidun annal musiba wahidun wanda yake kan daidai mutum da ne ila akhira a qawlihim qala sayyidina radiyallahu anhu shauje ne ce al kalamu ala hadhihi al mas'alati magana akan wannan mas'ala min hada wanda ya ce hadi kala ya ce al-ijtihadu shi ijtihadi huwa al-hukmu fi nazilati shine hukunci wanda yake sauƙaƙe la nassan fiha babu nasi bi ainiha an nema nasi an rasa an tariqil istinbadi a hanyar da da'i istinbadi ya za a yi istinbadi na hukunci an yi an yi ba iya samu ba wahuwa aka zan hukumu shine a ɗauki hukunci linnazilatul hadisa ga nazili amma fararren abu bincike min nassin ka nemo wani nazili amma hadisi min nassin min likitabi ka nemo shi daga ƙur'ani ko hadisi la'allahu jami'atun bainin nazila zai yi ya zamo ya tare tsakanin hukunci nazili wa zalikan nasu da wannan nasin almustanbid minhu alhukumu wanda ake fitar da hukunci a ciki wa ma man nasallahu alaihi alaiha duk abin da Allah ya bada nasi akai au nasu alaiha rasulullahi ko kuma manzo Allah ya bada falaysa fi alai jihadu babu yin jihadi akai ijtihadi yana faruwa ne idan kamar misali an tambaye an san ƙur'ani an san hadisin manzo Allah an san ƙur'ani an san hadisin manzo Allah alkitabu was sunnatu to ku aina kuka nemo aina ne aka nemo matsayin malamai suka yi ittifaki bayan da za a yi a rusa an tambayi imamul harami aina ku samu wannan mun san alkurani mun san hadisi na manzo Allah in Allah ya ce shikenan babu bincike in annabi ya ce babu bincike to in ku kuma maganan ku idan ni da kai da kai da kai da kai malaman duniya suka yi ittifaki akan abu su kuma ina suka samu Allah ne ya ce in sun yi haka ya yi ko annabi ne ya ce haka eh to kafin nan abin da ya fito da shi shine sai ya ce a kulle shi aka kulle shi sai zama omun shaƙi rasula min badi ma ta bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minina noli ma ta wala wa nusli jahannam wa sa'ad masira sai ka ce to shine mahallin ittifaqi wancan hukuncinsa ba irin wannan ba bin Allah da manzo Allah da ulul amri ulul amri ya bayar amma wannan nassin ya fi wancan ƙarfi kaga nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira imam al-haramaini shine ya fara istinbadi akan wannan ya fito da shi na'am falaisa fi ayyutiyadun babu itiyad kama huwa ma'rufu inda lawsulin ka gani ko su magala radiyallahu anhu sai shauti ya ne ce wan nawazilu alwaqi'atu minha nazili wanda ya afku a ciki ma waqa nafsu fiha bi ainiha shine abinda nassi ya afku bi ainiha min alqur'ani daga ƙurani aumin ƙaudi sallallahu alaihi sallama ko da faɗin manzala sawa'un daidai ne kana zan nassun malu wannan nassin sananne ne inda nasi a wajen mutane au kana mansiyan layin ƙulu ahadan ko amince da shi ba wanda ya fito da irin hujjar wa minan nawaziri a cikin naziri malam ya kofi nas shine abin da nasi bai zo ba minallahi daga Allah wala ne rasuli ko daga manzo Allah famma ma wa qafin nasu amma abin da nasi ya abku wa kana ma'luman ya zama sananne ne baligal khalq ya isar wa mutane fa yalzamu alwuquf inda hu fi tilka nazilati sai a tsaya akan wannan nazilin wal hakimu shi mai hukunci allazi hakama bi wanda da hukunci fi tilka nazilati a cikin wannan nazila bi zalika nasi a wannan nasi yusamma hakiman bil haqi ya yi hukunci da gaskiya wal hakimu allazi ta'adda zalika zalika al hukmu al mansus fi nazilati shi kuma wanda hakimin da yayi ta'adda akan hukunci ga wannan nassin fin nazilati a nazili yusamma hakiman bil jawri shi kuma ya yi hukunci da barna sun mahuna daga nan basun fiye hazan nasi za a yi bincike akan nasi imma ya kuna laruto bati ahalis sahihi za a yi bincike akan yana da daraja ne na ahalis sahihi fin naƙali wajen cirowarsa o balaga hadda tawatiri ya kai haddi na tawatiri famar haka mun bi khilafihi wanda ya hukunci da sabanin wannan amnan da gangan kafara shi kuma ya fita daga musulunci waminan nassi ma huwa habaru habarul ahadi a cikin nassi akwai wanda labarinsa labarin mutane mutum ɗaya ne wo balaga da tawatiri amma an ji shi ya yawaita har ya kai haddin tawatir an ja bakin malam wani an ja bakin malam wani an ja bakin shehi wani an ja bakin shehi wani gashi habarul ahadi ne amma ya zo mahallin tawatiri fama halafahu shi ma wanda ya saba masa aizan kafara shi ma ya kafarci kala awali kamar na farko wa minan nususi yana daga cikin nasi ma nukila gariban abinda aka ciro shi garibi fabbaka gariban yawan zu garibi lan ya tawatar bai zamo tawatiri ba garibi ne wala mai tahirkun bai shahara ba fa mahalifu hazan nasi idan aka saba wannan nasin la ya kafuru mahalifahu ba wanda ya kafirta daga wanda ya saba masa amdan da gangan ma al'ilimi tare da ya san abun ya san abun amma ya saba abun ba komai walakin sai dai alayhi ismu najimu yana da zunin mai bai girma kaga maratib uku ne idan aka bincike abu ya kai haddin tawatiri saboda wani ya kawo wani ya kawo wani ya kawo a cikin littafi kaza wani ya kawo a cikin littafi kaza ba sin ba daidai yake da kowa ba yi to yana an duba an ga ya kai riwayan haddi tawatiri sun kai mutane goma sha to ya zama haddi tawatiri an sami shi a inganci ga shi hadisin bako ne misali mu ce kamar hadisin gaibin mazala gaibin mazala ai haddisa ya kai haddita watiri riwaya daban-daban daban-daban ya kai haddita watiri musu a kansa fita daga musulunci sannan akwai wani hadisi wanda ake magana dan targibi alama ya mun azarar jamila hadis yawancinsa mutanen madina suka rawaito shi ba ma yawanci ba gaba ɗaya mutanen madina suka rawaito hadisin na ya mun azarar jamila to ya kai kuma kusan haddin tawaturi ba ahad ba ne kaga kaman hadisin sai na umaru baina ma nanu julusun inda rasulullahi istala alina rajulun shadidi bayan da hadis shi kaɗai ya rawaito sai na umaru shi kadai ya rawaito hadisi kaga ahadi amma kaga ya kai mablaga tawaturi to akwai irin wayannan wannan ya karfafi wancan wancan ya karfafi wannan wannan duk za su domin mutum ya zo mu bai san irin wayannan ƙa'idodin na usulu ba in ka zo kai musu hawan ƙawara to yanzu nan za ka rushe a ka'idan addini wa mu kana minan nususi duk wanda ya kasance daga cikin nasi lam ya kharuju li wujudin asalan ba za ce ba baya nan ba inda akwai shi wannan siya aw haraja wannan siya ko yamance ko kuma ya fito da hadisin yamance fa za wannan yalzamul hukum bi ya yi hukunci da shi fi nafsil amri cikin nafsin al'amarin wallin yabda ko da bai isar ba sun mai innal wusula ila hazan nasi sannan saduwa ga wannan nasi mutaziran yana uziri la yumkin al-usul ilayhi bi wajhin ba zai iya saduwa da shi ba ta wani fuska wa wajaba ruju ila al-ijtihadi to zai dawo ya koma ijtihadi wani abu lokacin da na ji shai mallon mun yi magana kan Muhammad al-Ghazali wannan abin da aka ɗauko ruhinsa aka taɓa shi da shi a isra'il manzala sai ta mai shi mallam sai ce shi bai gani ba amma ya ji a bakin shi mantijan to ni kuma na riƙe abin sai na zo wajen shehi nan sai na tambaye shehi sai ce ya karanta amma ya mace gune ya karanta ina jin sai da yin shekara goma sha bakwai ina binciken ga yaya abin yake amma ban taba cewa kowa kala ba amma na bin abun shekara goma sha bakwai ne sai a cikin tafsirin shobrani sai na gani ce ya ce ma ya karanta amma bai san gudun da ya karanta ba bayan shayi a mara aikin ido da ya dawo sai sa ɗauko masa ruhul bayan sai na ɗauko ruhul bayan sai ya ce in duba a ƙalafa mahudu a ayyuwal mursalun a nan na makanci na buɗe gurin sai na ga gurin da ya sa alama a gurin ya makanci yana cikin karatun idon ya ɗauke sai da shekara goma tukuna Allah ya dawo da idan aka mara aiki to sai na ga a tafsirin shi ibrahim a cikin ruhul bayan ɗin ya gani ruhul bayan ne domin kafa dalilinsa sai shi ibrahim sai kawo a ruhul bayan ya zo da shi sai na gane ya karanta amma kuma ya manci gunda karanta akwai wani hunci wanda har yanzu nake nemansa ce ya gaya min littafin amma tun yana da rai na manci sunan littafin akan wata waƙiya na karama na shehu tijjani na wani malamin sai da ya rasu yana yaro ya fada min littafin ya ce yana cikin littafi kaza littafin Allah ya mantar da ni har kuma ya rasu ban sake tambayarsa ba kuma har yanzu ban sake ganin amsan ba amma ya gaya mun a cikin littafin shehu tijjani malaminsa ya rasu yana shekara bakwai sai aka ce a yi sallah ya bar wasiya shehu janni masu sallah mutane suka suka ja sai ya faɗi abin da zai faɗa akai ya ce a cikin littafi kaza ne ya faɗa min littafin amma na neman littafin na manci sunan littafin amma ya gaya min littafin ya ce to a yi sallan ba salla ba ne na farilla salla ne a yi na wafilu ba farilla ba ne saboda haka din yaro ya yi sallan jana'iza akwai mazaban ta halata an yi samu rikici akan wannan to ina neman in samu littafin Allah ya mantar da ni kuma shehin yana da rai amma Allah bai bani ikon tambaye shi ba to irin wannan to mafiya yawa innal mujtahidina idza ikhtalafu idan mujtahidai suka yi ikhtilafi fi hazi nazilati a wannan nazila allati waqa nasu wannan nasiya ku fi a ciki wannan siya sai mutum yammanci famman sadafa wanda ya dace da mujtahidi da zalikar hukumu ya dace da wannan hukunci allazi waqa nasu bihi yana da nasi wannan siya kuma yammanci huwal musibu to ya dace min mujahidina cikin mujahidai fi nafsul amri dan zaka ga mutum ya san abu abun ya zo da yawa wato ni yadda na lura karatu kamun file file ne eh file file ne ake budewa a kokolon mutum idan kana cikin karatu to sai karatun kana ji kana gani sai karatun ka ɗin ya rufe kuma ka san abu ka san shi ɗari bisa ɗari amma sai ya rufe kamar marsa malam adam marsa ka san shi tafiya in yana tafiya ma shi baya hawa mota in ba wani gari zai tafi ba haka zai yadda ka ga tafiyan malam lai kwatano haka yana naɗi rigansa ne ya riƙe rigansa a baya karatun ƙurani yake duk inda yake tafiya karatun ƙurani shi ne mala da marsa wata rana sai ƙulwar lauta gagare shi yayyayi ƙulwar lauta gagara kawai sai fashe da kuka to kaga ijazi ne na alkurani to a ilimi ma haka ne ka san abun sai abun ya ɗauke ɗaf kai ta bincike kai ta yi wallahi ba zai dawo wallahi kusan irin wannan hukuncin ni kwanan nan akwai wani abin da ya faru na kai kwana ya fi wata ina hararar nassin na san nassin amma wallahi na kasa kamo shi kuma aina dan samo shi in dawo da shi wallahi ban iya ba sai bayan wata daya da wani abu tukuna kawai ina fita zan shiga mota sai na sun ya dawo mu kuma hukunci nake son ya yanke amma kun ba na rasa ba ni da hukunci to irin wannan yana faruwa sai ka kamar an ɗauke to abu ne ka san shi amma ba dole ba ne a lokacin da kake nufi Allah ya kama ka abin. Ba shi ne abin da yake fada, faman sadafa minal mujtahidina zalikal hukumu allazi waqa nasu bihi wa nasiya ya san nasin sai kuma ya mance akwai abubuwan da in baka kamo shi ba don za ka shiga tahiyori ne za ka shiga nimuwa ya ta ina za ka samo shi to in ka san abun iya dauke to me za ka ce in ka fada ya zama ka shiga cikin walawala to in ka faɗa ya dace to in ka yi jitiyari ya dace kowar musibu minal mutaidi na fi nafsul amri ka dace akan abin da ake nufi amma ka ga dama ka sani wal baquna sauran muhudi na fi nafsul amri su kuma sun saba a wannan dan ana zama a yi a kawo abubuwa kowa ya kawo irin nasa wala hazal fasli a wannan fasalin ya tanazzal qawlu ake saukar da qawlu man qala min al mujtahidina daga cikin mujtahidai inna jami'al mujtahidina dukkan mujtahidai mukhdi'una masu kuskure ne wal musibu minhum wahidun mai dacewa dai ne labi ainihi labi ainihi mai dacewa dai ne ai dama duk inda aka yi mai dacewa guda ɗaya ne amma masu kuskuren da baza ilimin ne kuma wanani muna nufi allazi sadafa hukumul waqi wanda ya dace da wancan hukuncin waƙin fi nafsil amri wa nasiya wanda ya dace ya manci shi din dai nashin zabi eh fa jami'u man sadafa hadal hukum duk wanda ya bi wannan hukuncin min mujahidina daga cikin in suka yarda da wancan hukuncin fawal musibu shine mai dacewa fitilka nazilati wal baqi wal baquna sauran kuma muhdiuna sun yi kuskure yam a bari bari mu kai kawai wa ma in kana nazilatun in kuma nazili ne lam yarzu fiha nasun ba ga nasi ba laminallahi wa lamin rasulillahi ba daga Allah ba daga manzo Allah ba la zahiran wala badin babu zahiri babu badin fa za ma haɗul mujtahidina wannan shine gurin mujtahidai fa fi hazan nazilatu a wannan nazila washbahiya da makamancin kullum mujtahidin musibun duk wanda ya ijtihadi ya dace kawai saboda a wannan ba a samu nasti ba la min Allah wala min Rasulullah wala min zahir wala min badini to kowa in yi ijtihadi zai ijtihadi ne akan kujeran da ya dace walaysa li ahadin an yaqulu ba wanda ya isa ya ce a hada al gairu wa sawa bai indi ni na faɗi daidai ne kai kuma ka saba babu haramun alaihi haza duk wanda ya faɗi wannan haram ne li Allah ya lazama alaihi tablilul ulama saboda kare dinga batar da malamai sun ilal mujahidin mujahidai an ya kuna mujahidin minhum ya zama mujahidi daga cikin su man kana ala sharadi lahu wanda yake da sharadi na ma'arifa kasan dinin susul kitabi wa sunnati kasan nassin qur'ani da hadisi walau ma'rifata bil ilal sannan kuma kasan ma'arifa na ilal allati wa qala hukumu li ajaliha wanda hukuncin ya sauka dan ajalin sa fi kullin nassin a kowanne nassi wa wa arafa illata kasan kuma illa aljami'atu bainal hadisati wanda ya hade tsakanin abin da ya faru wa bainan nassi da nassi allazi awrada alayhi wanda aka zo kansa hadha sharrul mujtahid wannan shine sharadin mujtahidi allazina qudu fihi wannan muke magana a kansa inna kullu mujtahidin kowane mujtahidi musibun ya dace la gairu ba ba wani mujtahidi ba la kullu qa'ilin fil ilmi ba duk magana ilimi shi yake magana ba sai ka san alkitabu was sunnatu sani ka san ilalu sannan ka san al'illatul jami'at bainal hadisatihi wa bainan nasi sai ka san wayannan duk wani abin da ya faru sai ka bi shi biddika ka gane tukuna in ba haka ba la kullu qa'ilin fil ilmi ba duk mutum wai dan malami ne kawai ya ce maka ya zabo mujtahidi ba ba haka bane fa ina aksarum mafi yawansu la'adari iradul hawadisi abas san meye dalilin faruwan wani abu ba eh faruwan abu dalilin abun ba kowa sani ba alano su sahiya kuma suna kan nasi sahihi wala ilmun lahu bil illati basan illa ba aljami'atu bainahuma basan ilma illa na illa na jami'a wanda ya haɗe tsakanin ilimin hadisa ba wa misal haza akhir misalin wannan na ƙarshe huwa ladhi yaqulu fi fi sallallahu alaihi wasallam shine wannan manzala ke magana a kansa fi hadisin inna la la yaqbidu ilman intiza'an Allah baya karban ilimi a cire ilimin a jikin mutum ba haka yake ba ta samun ba taɓa samun malami ya zama jahili ba ba yi ba malami malami amma mai kuɗi yana ana rushe shi mai mulki ana rushe shi mai komi ana rushe amma ilimi ko mahaukaci ne in yayi ilimi to da ilimin zai mutu saboda haka ba a cire ilimi haka inna Allah la yaqbidu ilman intiza'a min an-nas ba a zare ilimi daga cikin mutane intiza'a min an-nas lakin yaqbidu bi qabdil ulama malaman ne ake kashewa eh amma ba a jikin mutum a cire ilimin a zare a ci an sauke ka mulki ba yawa an sauke da kai mai arziki ne ka zama matsiyaci ba haka bane kullum ma mata alimun duk lokacin da malami ya rasu zaba bima ma'ahu zai tafi da abin da ya zo da shi abin da ya sani zai ya mutu kenan da shi hata iza lam yabqa alimun har in ba wani malami ita kaza nasu ru'usan juhala sai mutane sai su riki jahilai a matsayin malamai fasalu su yi tambaya fabtu a ba su fatawa bigayar ilimin ba su san abu ba kuma ba su san ba su sani ba faballu wa ballu suka bace su kuma suka batar Allah kiyaye mu wal qismu allazi zakarnahu qismin da muka ambata akhira a ƙarshe huwal murad bil akhir al hadisi shine manufa abinda ake nufi da wannan ƙarshen hadisin wani ya shadu da ƙismin lawali abinda zai tabbatar maka a ƙismin farko huwa wal mujtahidu sahihi shine mujtahidi sahihi alladhi zakarna shuruɗahu awwalan wannan muka faɗi sharadin wancan sharadin mujtahidi alladhi naqulu wanda muka faɗa din nan na ba huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam shine fadin manzala wa ma ashkala alaikum min shay'in idan abu ya rikitar da ku farudduhu ila ka gani kuma da shi wajen Allah wai la'ulil ilimi min ba'di kuma da shi wajen ma'abuta ilimi to wancan ilimin malaman da ake magana su ne mujtahidai din da suke min ba'di kai ma yu'abirukum bi tawilihi wa kama qala ta'ala fiatin walau ruddu ila rasuli ka gani وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبدونه منهم كاغني ولو ردوه إلى رسول da za a dawo da shi zuwa ga manzala waila ulil amri wanda suke bayan su wanda suka sani shine waila ulil ilmi min ba'di ka gani la alimahu alladhina yastanbidunahu da za su san ya za su yi su istinbadi su fito da hukuncin falayatu ayan wala hadisu da hadisin shahida ne lissatul istinbadi wannan shine tabbatar muka da ingancin istinbadi wai jima'ul muhaqqiqina shine kuma tabbatar maka da ijtihadul muhaqqiqina ala mas'alatin wahidatin duk akan mas'ala daya man halafa man halafa duk wanda ya sa abu haraja ne ijma'u ahlul islam ya fita an ijma'i ahlul islam ya fita daga ijma'in ahlul musulunci wa hiya qawlu qawlum la takhallu la takhallu al-arda an waliyin ka gani duniya ba ta taba fanta a ce ba wani wali imma qaimul lahi bi hujjati bidini shine ko ya zamo yana tsaye mai kafa dalili a cikin addini wa imam mato an bihir bala min halgi ko kuma ture wa al'umma bala'i ba shine babu wani zamani a duniya tun da Allah ya duniya in babu wani annabi to akwai waliyi ko malami wanda ko ka san shi ko baka san shi ba da su Allah yake shayar da ƙasa da su Allah yake ɗauke bala'i da su Allah yake tsirrar da tsirrai da su Allah yake shayar da ruwa da su Allah yake arziktar da ku shi ne ma'anar wannan kowane zamani kuma na'am su mai na haza laji huwa ƙa'imun lillahi wanda yake tsayawa ƙa'imun labi hujjati fidini ka sa ilimu za ka samu ilimi sabuɗe misali ita sa ilimi a ƙadarce mucin sheburayi shi ne kusa da mu a ƙadarce sheburayi kusa da mu duk duniya ga baki dai ba malamin da Allah ya ba shi iko ya yawo a duniya kamar shi ba a gaiba ba ba a a ƙuru-ƙuru haka kuma dubun da je yana dasa shine li'urai zuljidil jadidi misala shine mana an ga wannan an gani kuma aka ga irin tasirin da ya yi saboda ƙadittasa a ilimu fi marifatun nususil ƙada'iyya yanke alaktilafi a sinafiya kitaban wasu nutan yana daga cikin wanda Allah ya masa haka yana difa'an ta ko ta ko ina yana da difa'i minal baliyati sannan kuma yana da difa'i wajen ƙa'in bil hujjati wanda har ba mu taɓa samun an ce an sami wani malami da ya ƙuri shi ba a tarihinsa an matambaya ba amsa a ba ta fi samu ba ya san nasihan ya san mansuhan wa arafa illata ya san illa fi kulli nassin a kowace nassi allati hiya saboda hukumi wanda shine sababin hukunci fi zalika nassi wannan an gani daga abin da aka gani kawai ya isa a tafsirin da ya ba ba rubutu yayi ba tafsirin da ya rubuta yayi fassara yayi na alqurani da larabci fassaran hawa uku ne ya fassaranta alkurani da larabci su uku ne su uku ne wannan ukun shine aka hada aka fitar da wannan firiyar tafsir sannan a ciki ya ba hadisi dubu shida yasa a cikin tafsirin eh firiyar tafsiri hadisi dubu shida yawan hadisin da ke buhari har ma amma sauran riwaya buhari bai kai hadisi dubu shida dubu hudu ne da wani abu muslim ma haka amma shi ya sa hadisi dubu shida ko mutum ya yadda ko bai yadda ba ko ya karba ko bai karba ba an fi shi an nuna masa an san abun an yi kuma wannan shautiyar ne ke magana a ɓangarensa ne ya amsa fatawan amma kuma almajirinsa ya bayyana daga cikin wanda suke da wannan capacity ko quality wa dahu Allah ta'ala min quwwatin nurul ilahi kuma Allah ya bashi ƙarfi quwwatin nurul ilahi ma lau aradat alai alfin mas'alatin fi waqatin wanda da za a tambaya dubu a lokaci kullun la nasafi babu nasi a cikin dukka la'uwar da kullum mas'alatin ala nasiha zai kawo kowace mas'ala ya bata nasinta allazi ya kumul hukum minhu wanda da shi ya kafa hukunci alaya bil illati jami'ati bainahuma domin ya zama illa jami'ati baina hadisa wai urafu haza kullu ala tamani kuma da a san wannan gabaki daya kuma kowa zai yadda da abu nan ga ga ga hadisin mundarisun na shehu tijan na shehu ibrahim wanda ya kafa ai ya nuna fadan amin shehu tijan ne ya dawo da shi shehu ibrahim ne ya dawo da shi fadan amin na sallah eh shehu ibrahim ne ya dawo da shi a duniya a duniyan afirka eh sannan kabdu shehu ibrahim ne ya dawo da shi shehu ibrahim ne ya dawo da shi kaga kuma an yaƙe shi akan wannan yanzu kuma fa kaga saboda haka haka abun yake wai kunu bihaisu inna law nasiyat law nasita shari'atu kullaha min al-ardi da za a manci shari'a kullaha min al-ardi duka laduwina tadwinan dawawinu da zai mai da su gaba kida wajamar shari'a tukula min sadari zai fitar da dukkan shari'ar musulunci min sadari daga kirjinsa wannan kamar siffan shi ibrahim kawai ke nuna waza wannan masarun fiyaza shahas wannan yana bayyana jikin wannan mutum laikunu shaddati sa'i kaga short yani shi kuma yana cewa law su'iltu alfa alfin law su'iltu alfa alfin da za a mun tambaya miliyan la ajabtu bi su'alin wahidin tambaya da duk za ta ware wannan matsalolin guda miliyan law su'iltu shi shautu jani ke fara lausu iltu bi alfi alfin da za mun tambaya miliyan la jabtu bi su'alin wahidi zan ba da amsa daya za ta warware tambayoyin nan miliyan gaba ke da kaga wannan dai ba nuna jahala ne yawa to irin wayannan abubuwan masail ne kubra wala bi kasaratin hibzi fakat la yakunu bi shiddati sa'i ba aiki bane wala bi kasratil hibzi fakat ba kuma hadda bane kawai bal bi nuril ilahi da haske ne na ubangiji wata aidin rabbani da karfafa irin na rabbu ma a shiddati sa'i tare da tsanani wajen aiki wata alimi da saninsa lifizul ulumi zahir da haddace ilimai na zahiri wasalabi ila hazal martabati shi ya kashe wannan martaba bainahu domin shi law halat al ard min hadha shasi da law halat al ard da kasa ba kowa min hadha shasi daga cikin lasaqadat hujjatullahi ala halqi da ba wani wanda hukuncin Allah yake kansa walaysa bi hadhihi suratu ba wanda ke da wannan sir suran illal fardul kamili ka gani sai fardi alkamili wa gare kun haza mazharun wannan yana kasancewa mazhari ne fi gairi ga waninsa ko ayyada wallahu bi fadli shine Allah ya karfa shi da fadalansa jalana Allahu minhu Allah ka sanya mu daga cikin su bi manni wa judi wa karmi bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin an gane to kaga hakan ya kai Allah ka taimake mu Allah ya ba mu ilimi albarka ya kara mana san manzo Allah ya amfanar da mu ya ya sanya mu daga cikin mabiya wanda za su amfana bijai rasulullahi Hi. Mm. No? Ya Rasulullah zuwa da Allah tilaci, Allah wada wada kwace da, alhamdulillah.